نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين فإن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى عباده ليكون سببا في نجاة الناس من النار والفوز بالجنة وأن دخول الجنة أمر عظيم لأنه الفوز الحقيقي ليس دونه فوز كما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الأعمال سبب لدخول الجنة والمن والفضل والتوفيق من الله تعالى كما قال تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم فإنه لا يدخل أحدا عمله الجنة ولكن بفضل من الله ورحمته انتهى كلامه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينجي منكم أحدا عمله والصحابة دائما يحرصون على الخير لأنفسهم ولمن يأتي بعدهم لذلك سأل, مع... لذلك سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب دخول الجنة قال رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا, ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وفي آخر الحديث حص النبي صلى الله عليه وسلم على ضبط اللسان وألا يرسله صاحبه إلا فيما يرضي الرب سبحانه وأن أكثر ما يدخل الناس النار ما نطق به ألسنتهم لذا قال ابن عباس رضي الله عنه وقد أخذ بلسانه ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا ستندم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد يا أنوانا مسلمي أولنا جمعة تام يومنا عشرين دقوك قوة الربيع الآخر hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na da shekara 1444 wanda a ƙidayen miladiya yau muna 18 ga watan 11 shekara ta 2022 wannan khutuba za ta bibi wani hadithi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda wannan hadithi ya tattaru ne akan waɗansu sabubba da ke shigar da mutum aljanna su nisanta shi daga wuta Allah ka sanya muna cikin in aljanna kuma Allah ka nisanta mu daga wuta babu shakka Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa gabayi gabaki daya domin hakan ya zama sababiyyan shiga aljannan mutane da yawa ya kuma zama sababiyyan kubuta daga wuta kuma babu wani tababa cewa shiga aljanna babban al'amari ne domin babu wata cin nasara saɓanin shiga aljanna duk wata cin nasara da mutum zai samu to baya ga shiga aljanna ne ita ce ƙololuwan cin nasara ita ce cin nasara maɗaukakiya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗi a cikin alƙur'ani mai girma ya ce faman zuhziha anin nar duk wanda aka kubutar da shi daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faƙad faz to wannan haƙiƙa ya rabauta rabo mafi girma Allah ka sanya mu cikinsu to babu shakka aikace-aikace kuma da bayi suke yi domin su kusanci Allah sababi ne mai ƙarfi daga cikin sabubban shiga aljanna sai dai mu sani cewa fa baiwa da falala da gamdakatar suna hannun Allah ne subhanahu wata'ala ba haƙiƙanin aikin shi ke shigar da mutum a aljanna ba sai dai shi aiki sababi ne amma baiwa da falala da taufiki to duka suna hannun Allah ne subhanahu wata'ala wanda Allah ya masa gamdakatar sai ya samu wanda kuma aka tozata shi sai kaga kirikiri hanyar aljanna ta gagare shi Allah ka tsirar da mu Allah subhanahu wata'ala cikin alqur'ani na cewa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wancananka wancan da kuke hangenta ga ta can to ita ce gidan aljanna wacce muke gadar da ita ga bayi saboda irin abin da suka aikata bima kuntum ta'malun wannan ba'un din sababiyya ce wato bi sababi a amalikum wato saboda sababin aikin da kuka yi na kusantan Allah sai Allah subhanahu wataala sai ya gadar ma bayi da gidan aljanna al-imam ibnu kathirin yake cewa abin da Allah ke nufi shine a amalukumus salihah lalle aikace aikacen ku na kirki kanat sababan lishimuli rahmatillahi iyakum ita ce sababi wanda ke sanya Allah subhanahu wataala ya lullube ku da rahamansa sai dai fa ku sani fa innahu la la yadkhulu ahadun la yudkhilu ahadan amaluhu aljanna babu wani mutum daya daga cikin ku wanda aikin sa ya isa shigar da shi aljanna wannan ko mutumin ko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne kamar yadda ya faɗi da bakinsa ya ce babu wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna sabai suka ce hakkai ya ce ko ni karan kai na ɗin sai dai idan rahamar Allah da gafaransa ta lullube ni to zai in samu gidan aljanna to mu ma haka muke roƙo falalan Allah da rahamansa da gafaransa Allah ka lullube mu da ita domin mu samu gidan aljanna to shine al-Imam Ibn Kathir yake cewa walakin bi fadlin min Allah wa rahmatihi sai dai da falala ne da rahama daga Allah subhanahu wataala aljanna take samuwa to su kuma sahabbai a har kullum suna kwadayi sosai kwadayin alkhairi ga kan kawunan su hakanan suna kwadayin alkhairi ga waɗanda za su zo a bayan su saboda haka ne ma ya sanya babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma cikin masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shugaban majalisar malamai na ranar tashin alkiyama kamar yadda ya zo a cikin hadifi wanda ya fi kowa sanin halas da haram a cikin wannan al'umman kamar yadda manzan Allah da ya faɗi shine sayyidina mu'adh bin jabal radiyallahu ta'ala anhu ya tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa qultu na ce ya rasulullahi ya manzan Allah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljannata wa yubaiduni 'anil nar ka gaya min wani aiki wanda wannan aikin ta sababiyansa zan samu shiga aljanna kuma ta sababiyan wannan aiki zan samu kubuta daga wuta wanda wannan dama dai duk wani mai faɗi tashi a duniya da ke yi wanda yake ginawa akan imani a ƙarƙashin wannan yake menene zai shigar da kai aljanna menene kuma zai nisanta ka daga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan wani sahabiya musulunta sai annabi ya karantar da shi sallah to daga nan sai ya karantar da shi waɗansu addu'o'i to addu'o'in da annabi ke karantar da sahabi idan ya musulunta Allahumma ghafirli Allahumma arhamni irin waɗannan ne Allah ka gafarta min Allah ka yi min rahama duk dai kwaɗayin aljanna ne da tsoron azaban Allah shi yasa akwai wani matashi da shi bai ma iya karatun Fatiha ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai in ka zo karatu me kake karantawa wani matashi ne ana kiran shi salim daga bani sulaim lokacin da suka dan samu sabani da mu'az akan shi wannan mu'az bin jabal yana tsananta sallah yana yin sallah mai tsawo a matsayin shi na alaramma kwararren alaramma ne cikin alarammomi to shi wannan yaro wata rana yayi wani abu sai mu'az ya kawo shi kara gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya tambaye shi to kai yaro in ka zo sallah me kake karantawa sai ce ni ba wani abin da nake karantawa ni ban iya ko fatiha ba ni irin wannan magurnanin da kake kai da mu'azu wallahi ni duk ban iya shi ba wai karatun da suke yi shi bai iya wannan karatun ba annabi ya ce to kai me kake karantawa ya ce ni dai kawai abin da nake ina roƙon Allah rahama ne ina roƙon Allah daga azaban Allah tsari daga azaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haulaha nudandinu mu ma tsakankanin dan muke gijiwa ai da ni da mu'az da koma wane ne a tsakankanin nan muke jujjuyawa yadda za mu dace da rahamar Allah yadda za mu kubuta daga azaban Allah to da aka didda wani mai faɗi tashi in ka yi sallah dalilin kenan in ka yi azumi dalilin kenan in ka yi sadaka dalilin kenan in ka yi da'a ga iyaye dalilin kenan in ka nemi ilimi dalilin kenan duka dai manufan shine a dace da aljannan Allah a kubuta daga azaban Allah to shi ne sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ce ma mu'ad laƙad sa'alta an azim haƙiƙa ka tambayi abu mai girma tun da ya yi magana ne akan shiga aljanna ya yi magana akan kubuta daga wuta manzan Allah ce ka yi tambaya akan al'amari mai girma wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah lahu a man yasarahu Allah ta'ala alaihi amma kuma mai sauƙi ne ga duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe masa wannan tun anan kenan sai ka gane cewa gam da katar yana hannun Allah ne duk yadda kake ganin kana kusantan Allah da wata da'a da wata ibada to kada ya taba rudanka cewa ai mu riga mun hai mun riga mun dangane ai mu ba mu da wata matsala yanzu kawai kana jiran mutuwa ne ka shiga aljanna to wannan ita ma kofa ce daga cikin kofofin shedan ita ake kiranta ujubu wato kana goranta ma Allah abin da kake ma Allah wanda idan aka auna ni'imar Allah da irin abin da kake yi za ka ga baka biya ladan ɗaya bisa ɗari ko dubu na abin da aka baka ba a ɗauki kawai ni'imar Allah ta gani da aka baka ko ni'imar Allah ta magana ko ni'imar Allah ta takawa ko ni'imar Allah ta miƙawa hannunka na motsi ko ni'imar Allah ka je bawali ka samu dama kai fitsari hankalinka kwance to wannan a ɗauke ta kawai a gwama ta da ibadin da kake yi to sai kaga cewa ba ta isa komin komi ba ballantana a gwama da shaƙan numfashi da kake yi cikin falalan Allah subhanahu wata'ala ba za a zo a ƙarshen wata a kawo maka bil a ce numfashin da ka shaƙa ka shaƙi adadi geji kaza ko lita kaza ko kilo kaza ko kaza ba ba wannan kai ta shaƙa ne kawai cikin falalan Allah ka shaƙa ka fesar ka shaƙa ka fesar ka shaƙa ka fesar har wani lokaci idan likita yana son ya gwada wai yadda ma kake shaƙan numfashi sai a ɗauka ana aunawa ya numfashinka ya kai irin yadda ake so ko bai kai ba saboda dai mun same ta a sama a minti ɗaya sai ka shaƙi numfashi kusan sama da so hamsin kana shaƙa kana fesarwa kana shaƙa kana fesarwa kuma cikin ni'imar Allah ya sanya maka ka shaƙi irin abin da kake da buƙata ka fesar da abin da baka da buƙata duk wannan cikin ni'imomin Allah ne subhanahu wata'ala to idan za a gwama wannan da ibadan da kake ma Allah ka faɗo ba za ka je ko ina ba an dai lokacin da ma baka san kai kanka ba ballanta naka hankalta ka fara ibada lokacin da kake yaro a lokacin nan fa kana shakan numfashi kana ci kana sha duk daga cikin falalan Allah kana zama kana kuka kukan nan da kake al-Imam Ibn Qayyim a cikin littafin sa Miftahu Darus Sa'ada sai da ya kawo amfanin kukan jariri da yake irin yadda yake amfanin gangan jikinsa ala ayi hal duk wata wani ƙahoho da za ka yi akan waini mai bautan Allah ne in ka auna da ni'imomin Allah sai ka ga cewa yanar ke ma isa ka ambata shi ba to dole ka fahimci cewa al'amarin nan fa yana hannun Allah ne ka nemi cewa ya Allah ɗan abin da muka yi ba duk mun kyautata ba to ya Allah cikin falalanka da rahamanka ya Allah ka lullube mu da rahamanka da falalanka Allah ka ba mu gidan aljanna abin da za ka yi ta roƙon Allah kenan amma kada ka taɓa yadda shedan ya biyo maka ta wani kofa yana lissafa maka ai mu ne muka yi kaza mu muka yi kaza mu muka yi kaza mu muka yi wa'azi mu muka yi da'awa mu muka karanta ɗalibai na sun kai dubu dan sun kai miliyan sai ne akwai sahabi sahabi ne fa a farkon al'amari har rubuta wahayi yana yi rajjal bin unfuwa har rubuta wahayi yana yi amma da ƙarshe rudde ya koma yana bin musailamatul kazzab ya mutu kafiri arni ba ma guji a farkon al'amari ko har ya rika rubuta wahayi in an saukar da wahayi annabi ya ce rubuta mu to idan ka fahimci wannan dole ka zauna cikin tsoro da tashin hankali kana roƙon Allah rahama kana roƙon Allah ya tsare ka daga azaba in Allah ya maka gamdakatar shikenan sai ga ka samu cikin sauki to sai annabi ya fara lissafo mishi abubuwan da idan mutum yayi su zai shiga aljanna zai kubuce daga wuta a farkon al'amari sai manzon Allah ya jero mishi rukunnan addinin musulunci sai ya ce mishi ta abudu Allah la tushriku bihi shay'an ka bauta ma Allah kada kai shirka da Allah ko kankani shirka da mugun al'amari ne shirka mugun al'amari ne babu abin da ke jefa mutum cikin azaba Allah ya fasata da shi kamar shirka da Allah annabi ya ce ka bauta ma Allah amma da sharadi ka kai shirka da shi kenan idan ma mutum ya bautan kuma sai hada da shirka Allah bai san bautan walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun kamar yadda mun yi ba akan shirka nan ba ɗaya ba biyu ba duk iya inda mutum ya kai ga aikin alkhairi in ya shirka da Allah duka aikace-aikacen sun ruguje ke sun ruguje annabawan Allah Allah ya lissafo su su goma sha takwas amma da Allah ya gama sai ce walau ashira ko lahabi ta'anhum ma kanu ya'malu da sun yi shirka da Allah duk aikin da suka yi ma Allah na alkhairi da aikin ya ruguje shi karan kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama an ce la in asharakta in dai kai shirka la yahbatanna amaluka la takunanna min al-khasirin wallahi duk aikace-aikacen ka sai sun ruguje sai ka kasance cikin hasararru la shakka Allah san annabi ba zai shirka ba amma in ka daji an gaya ma annabi wannan sallallahu alaihi wa sallama to ni da kai dole mu shiga cikin taitaye mu shi yasa saboda neman mulki ko saboda neman kuɗi ko saboda neman suna ko saboda neman kasuwa ko saboda neman farin jini ko saboda neman mijin aure ko saboda neman wani abu a duniya kada kai ganganci kai shirka da Allah ko saboda neman lafiya wani yana nan ba shi da lafiya sai a ce mishi sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza kuma shirka da Allah yana amsawa ya je yayi to ka sani cewa babu wani kakkarfan da ya isa ya kwato taskan lafiya a hannun Allah ya baka sai Allah ya ga dama in kuma Allah bai ga dama ba ba malam ba ba boka ba ba wani likita ba wallahi ana ji ana gani zaka salwanta zaka mutu wa qila marraq babu wani mai ruqya babu wani wanda zai iya maka karatu ko ya baka magani ka warki so da haka ka bi Allah da takawa kai hakuri akan jarabawan da Allah ya yi maka manzan Allah ce wata ƙimus salata ka tsaye da sallah na farilla ka tsaye da sallah ka cika rukunanta da sharaɗanta da dokokinta tun daga tsarkinta ka kyautata ka kyautata sallan a cikin ruku'u da sujada da afkar zikiroran da ke ciki da karatun da ke ciki ka yi ta tamkar irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta sannan ka ba da zakka idan Allah ya hore maka dukiyanka ya kai nisabi idan a yau kana da naira miliyan biyu ina jin 'yan ƙarin da wuce naira dubu ashirin da wani abu ba miliyan biyu da wani abu in dai ya shekara a cikin account to ka raba gida arba'in ka ba da kashe ɗaya sadaka fi sabilillahi zakan dukiyanka kenan in kuma na amfanin gona ne duk inda kai buhu goma ka ba da buhu ɗaya duk inda kai buhu goma ka ba da buhu ɗaya inda da damina ne to ala ayi hal in dai Allah ya hore maka ya azurta ka da dukiya to ka ba da zakanta sannan ka azumci watan ramadan kana mai kiyaye alfarman Allah a cikin watan ramadana kar ka yi abin da ke warware azumi ko ya bata azumin mutum da annabi ya ce wanda bai bar ƙaulu zuwa faɗin ƙarya ƙage da aiki da shi ba Allah bai da buƙatuwan azumin shi duk ka kiyaye waɗannan abubuwan sannan ka je kai aikin haji idan Allah subhanahu wata'ala ya baka dukiya akan irin ƙa'idojin da muka yi ta magana akan aikin haji lokuta mabambanta annabi ya ce to ga rukuni na farko in dai kana neman shiga aljanna da kubuta daga wuta to ga rukuni na farko nan wannan shine rukuni na farko ka tsara wannan kuma ka kiyaye wannan rukuni na biyu sai annabi ya ce ala adulluka ala abwabil khairi to yanzu na gaya maka wajibai da farillai a zubin asali na farko to kana son kuma in gaya maka waɗansu ƙofofin alkhairin wanda su ma suna kusantar da mutum zuwa ga aljanna suna nisanta shi daga wuta sai annabi ya ce as-sawmu junna azumi na nafila kenan ai an riga an gama da na farilla a can farko asawmu azumi na nafila junnatun me ma'anan junna garkuwa kariya ne kariya daga ne yana kare ka daga zunubi saboda lokacin da kake azumi kakan samu raunin gaɓuɓɓa kana takura yanayin gudanin jini a cikin jikinka wanda wannan gudanin jinin kuma shine kofan da shedan ke samu ya ribici dan adam shaidan yana tafiya a cikin jinin dan adam kamar yadda ka san jini na bin jijiya haka yake tafiya to yayin da kai azumi ka takura wannan tafiyan jinin da ka takura shaidan to zai hana ka zunubi to yayin da ya hana ka zunubi din nan to haka nan kuma a gidan lahira zai hana ka shiga wuta har malamai suna cewa man lam yakul lahu junnatun fid dunya lan lam yakul lahu jannatun fil akhirah duk wanda ya zama a duniya ba shi da junna wannan garkuwan kariya to a lahira kuma ba shi da aljanna da aka in ka samu kariya a duniya daga zunubi to za ka samu aljannan Allah ranar tashin alkiyama to azumi na nafilfili litini da alhamis ko sha uku sha hudu sha biyar ga wata ko sitti shawwal ko azumin da ake guda tara a farkon watan zulhijja ko azumin da ake yin shi a watan almuharram ko azumoman nan dai na nafilfili irin azumin annabi dawud ka yi yau ka sha gobe in dai ka samu wani azumi kwakwara ka riƙe to ka sami abin da zai shigar da kai aljanna kuma ya nisanta ka daga wuta annabi ce ga wata kofan ta alkhairi ita ma tana shigar da mutum aljanna ya ce wa sadaqatu kaga sadakan nan da kake renawa to tafi'ul khati'a tana babbake zunuban mutum da laifuffukansa kamar tafi'ul ma'un nara kamar yadda kasan idan aka samu ruwa aka antaya ma wuta to ruwan nan na danna wannan wutan ya kashe shi to haka nan Allah subhanahu wataala ya kaddara sadaka take babbaki take danne take kauda dukkan zunubin da kake yi da haka kamun mu masu yawaita zunubai to sai mu ta sadaka kuma sai wannan sadakan ta ta bin waɗannan zunubai namu tana laƙwanƙwane su tana laƙwanƙwane su sai a waye gari gashi kana zunubin amma kuma sadakan da kake ma Allah subhanahu wataala duk ya kankara waɗannan zunuban ka samu kariya daga wuta a gurin Allah subhanahu wataala abu na uku a wannan zubin annabi ya ce wa salatun rajulu fi jofin laili hakanan cin abin da ke kusantar da mutum da aljanna ya nisanta shi daga wuta shine kiyamun lailin da bawa ke yi a cikin dare dama a cikin hadisi annabi ya ce na riƙa sheku da kiyamun laili saboda tadan mutanen kirki ne kafin ku annabi ya ce kiyamun laili yana kusantar da bawa zuwa ga Allah yana kankara zunubi sannan kuma yana hana mutum fadawa zuwa ga sabo wanda ke kiyamun laili zaka ga zunuban shi da sabon shi yayi karanci saboda yana karya zuciya kware da gaske annabi ya ce to a wannan zubin wa'annan su kuma suna kusantar da mutum zuwa ga aljanna suna nisanta shi daga wuta har shine annabi ya karanta fadin Allah subhanahu wataala tatajafa junubun al madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun yi magana akan qiyamul layli da kyakkyawan sakamakon masu qiyamul layli a gidan aljanna wanda da ido ya taba gani ko kunni ya taba ji ko zuciya ta taba tunani babu wanda zai ganganci ya bar qiyamul layli Allah ka ba mu iko to daga nan bayan annabi ya gaya mishi wannan azubi na biyu ana fata gaya mishi abin da zai shiga aljanna ne ya samu tsira daga wuta sai annabi ya ce to kana son in gaya maka tushen al'amarin nan tushen shi kuma kololuwan shi in kuma gaya maka ginshikansa in kuma gaya maka tozan shi wanda in dai ka riga ka taka wannan shikenan ka dangane ka hai annabi ya ce kan al'amarin nan dai shine asali ya ce musulunci duk halin da ake ci karka yi daga rabu da musuluncinka ko saboda talauci ko saboda neman mulki ko saboda wani abu romo na duniya to karka yi daga rabu da musulunci wa umudihi ginshikan kuma da ke rike waɗannan abubuwan ga baki ɗaya manzan Allah sallama yake cewa shi ne assala tsaye da sallan nan dai da muka yi magana musulmi ba sallah a musulmi ya dai musulmi ba kyautata sallah a ƙoni na na sallan shi nan da nan ya yi ta ya gama jama'a yaushe yake addu'an buɗe sallah addu'o'in buɗe sallah ga sunan da yawa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk wannan yana daga cikin addu'o'in buɗe sallah daga nan ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka fara karatu wani lokaci kuma annabi kan yi subhanallah Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila so uku uku sannan ya'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wani lokaci annabi kan Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib Allahumma naqini min khataaya kama yanqa thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wa thalj wal barad har ya zuwa karshe wani lokaci kan yi subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabar gayi nan addu'o'in bude sallah da yawa to yaushe kai yi su yaushe kai a'udhu billahi kai bismillah ka karanta fatiha cikin natsuwa ka karanta sura cikin natsuwa har ka je ga kullar raka'a kai ruku'u cikin natsuwa kai addu'o'i kai sujada kai addu'o'i kai tahiyya kai addu'o'i wannan ai abubuwan minti uku hudu ne ba abin minti ɗaya ne nan da nan ka ga mutum ya yi sallah cikin minti ɗaya ya gama ba don haka ƙololuwan al'amari ginshiƙan al'amarin nan afwan ginshiƙan al'amarin nan sallah ce da haka duk yadda za a yi ka kyautata sallah ka kyautata sallah in bin liman kake yi masu yawan rige-rige da liman suna da yawa mun yi kudu ba akan isti'jal gaggawa da garaje cewa kofan shedan ne har ya zuwa yanzu in suna nan a garaje irin nasu ba su yadda ne liman ya ce Allahu ak kafin ya gama su sun riga sun isa ai sun san abin da zai yi ruku'u ne dai ko ko sujada ce ko ko tahiya ne ko za su yi abin su ko su tashi to ba ku da sallah dan garaje da gaggawa to sannan ƙololuwan matsayin addinin musulunci shine jihadi a tafarkin Allah ko dai yaƙi yaƙan kafirai in sun hana musulunci sakat ko kuma da'awa a tafarkin Allah da karantarwa da'awa a shiga ƙauyaku a shiga birane karantarwa a karantar da na kusa a karantar da na nesa babu jihadi sama da shi to shi ma wannan yana shigar da mutum aljanna yana kuma nisanta mutum daga wuta da haka wanda ya samu dama ya zama malami ya zama don me don karka da'awa kana jihadi a tafarkin Allah ka karantar kai wa'azi kai nasiha ka yi a ƙauye ka yi a birni duk inda ka samu kanka ka ɗiga alkhairi wannan yana kusantar da mutum zuwa ga aljanna to wannan a rukuni na uku kenan to rukuni na ƙarshe wanda in ka tsere shi shi kenan aljannan ka ta samu da izinin Allah in ka rasa shi kuma duk waɗancan abubuwan su ruguji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai manzon Allah ce kana son in gaya maka duk abin da ya mallaki waɗancan abubuwan a baya da musuluncin da su kiyamun lailin da su wane duk abubuwan nan da aka yi bayani da sallan da azumin da hajji da zakkan da sadakan da wane ne kana son in gaya maka wanda yake duk shi kadai ya mallake su shi kadai ba shi da aboki ma'azu bin jabal ce eh lalle a gaya mini annabi ya ce kuffa alayka haza kaga wannan haka annabi ya fito da harshen shi ya ce ka tsara wannan wai ashe da musuluncinka da komi harshenka na iya kai ka wuta da sadakanka da ƙiyamun lelinka da komi harshenka na iya kai ka wuta saboda da harshe ana kafirci wani ƙarƙalu kalimatul kufuri wa kafaru ba da islamihim sun faɗi kalmar kafirci kuma sun kafirta harshe ƙazafi ƙarya giba annamimanci zagin mutane izgilanci ga Allah ko izgilanci ga addini ko izgilanci ga malamai masoya Allah ire-iren waɗannan miyagun abubuwan har sai ta kai ga mutum ma yana iya fita daga musulunci bai sani ba ko kuma ga musuluncin amma duk ya riga zai zai aikace-aikacensa sai annabi ya ce to ka tsara harshenka irin yadda za ka ga a najeriya mu dai an mana wannan jarabawa kowa yana iya ta'aliki akan komi kowa yana iya ta'aliki akan komi da abin da ka sani da abin da baka sani ba da abin da ka isa da abin da baka isa ba duk sai ka yi ta'aliki akai in aka zo aka ce maka za a yi canjin kuɗi kakai ta'aliki ai kai baka san harkar tattalin arzikin ƙasashe ba nemo masani ne yi mana bayani me ya aibin shi me ya cutarwan shi me amfaninsa in yi maka bayani to sai ka tambaye malamai to ga abin da malam ya ce ga abin da wancan masanin tattalin arzikin ya ce to a musulunci wannan zai cutar da mu ko zai amfanar da mu to idan zai cutar da mu sai malamai su yi bayani sannan sai kai maka koma ka faɗi amma kowa yanzu yana yana ta'aliki akan za a zaɓuwa ne ko ba za a zaɓuwa ne ba kowa yana da bakin magana da wanda ya san siyasan da wanda ya san abin da ake son a cimma da wanda bai sani ba kowa yana iya ta'aliki duk abin da mutanen najeriya suka gani sai sun yi ta'aliki a kai demokuraɗiyya makaryaciya ta gaya mana wai kana da yanci na faɗin albarkacin baki wallahi ƙarya ne duk wanda ya gaya maka wannan yana son ya rusa maka aljanna ne za a tambayi sahabbai da yawa fatawa fa na addini sai a tambaye sayyidina abdullahi dan umar sai ya ce aje a tambaye ibnu abbas in aka tambaye shi kuma sai ya ta murna ce alhamdulillah an tambaye ni wani abu na ce aje a tambaye ibnu abbas kowa da fannin shi amma mu fa komi sai kai ta aliki akai to ina gaya maka kana zauzaye musuluncin ka ne kana kuma zaizaye imanin ka ne da kiyamul lailin ka da zuwa masallacin ka da wuri duk kana ruguza abin ka ne da bakin ka kuma to shi yasa malamai sai mun yi da gaske mun nemi taimakon Allah wannan harshen karkai duka rika sakin shi a ko ina in ma zaka sake shi ko abin da ke wakiltan harshe kamar rubutu to ka kirfa tukuna wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya bane haka ne ko ba haka bane in faɗe shi gwargwadon yaya a wani lokaci kuma ga suwa duk ka rika kirfa wannan ba komi ka sani zaka faɗi to manzon Allah ce harshe ya mallaki waɗancan abubuwan gabaki ɗaya mu'adh bin jabal yace yanzu ya manzan Allah abin ma da muka farta sai an kama mu da laifin shi annabi yace uwanka tayi wabinka wato kamar a ce kai ce baka san wannan ba annabi yace to me yake kifar da mutane akan wutan jahannama a fusakansu ko akan hancinsu fiye da ababen da harasan mu suka girbo mana zaka jama'a mu bi a hankali mu yi da gaske in dai muna son shiga aljanna da gaske to wannan ka gan shi nan sai da aka yi mishi ɗaki a ɗakin aka sa bogla aka rufe ga yanar haƙora aka yi mishi ɗaki aka rufe shi saɓanin kunni ka gaga shi ba a yi mishi ɗaki ba hanci ba a yi mishi ɗaki ba ido ma duk da haɗarin shi amma ba a yi mishi ɗaki ba amma harshe fa sai da aka yi mishi ɗaki wata mata an gaya ma'anar sallama tana ƙiyamun laili tana sadaka tana komi na addini amma matsalanta ɗaya tu'uzi jira na habilisaniya tana cutar da makwabta da harshe annabi ya ce la khaira fi hiya fin nar ir wuta ce ba ta da wani alkhairi annabi ya ce ir wuta ce ba ta da alkhairi annabi sun ya ce na ga mata da yawa yan wuta ne sahabbai mata suka tambayi annabi laifin me muka yi na zafi manzon Allah ce kuna kafirce ma zamantakewa ne sai ka kyautata ma mace tsawon lokaci amma rana ɗaya sai ka ce me ka taɓa tsinana mun wannan kalman yana fusata Allah sai kai ki gidan wuta ashe harshen nan jama'a sai mun yi da gaske to Allah ka sa mu fi karfin zuciyarmu mu fi karfin harshen mu Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya abin da muka iya Allah ka taimake mu abin da muke Allah ka taimake mu Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka tabbatar da daga daga mu akan gaskiya Allah ka shigar da mu aljanna da falalanka Allah ka nisanta mu da wuta da rahamanka Allah ka tabbatar da mu akan imani har ya zuwa mutuwa اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين